su ne nau'o'in khabar karatunmu da ya gabata mai magana kan alkhabaru shine ma ya hata min shirka wal kadhib zancen da idan ka faɗe shi a ka'idan malaman balaga yana iya ɗaukan kishiya ma'ana fuska guda biyu to sannan muka ce algharr min ilqa'il khabar manufan da yake sa a faɗi alkhabar sai manufa guda biyu ne ko ya zama fa'idatul khabar ko ya zama lazimul fa'ida shine fa'idatul khabar a sanar da kai abin da baka sani ba lazimul fa'ida a faɗi abin da kake aikata ko shi lazimul fa'ida abin da ka sani to nan kuma za mu yi magana akan adrubul khabar nau'o'in khabar to lil mukhatabi thalasu halat al mukhatab wanda zakai kake magana da shi din yaro ne ko babba mace ce ko namiji salasu halat ɗayan mutum uku na da hali ɗayan hali uku na farko an ya kuna hali ya zini min uku ya zamo abinda za ka faɗa masa nan bai san shi ba kwata-kwata hali ya zini kwakwalwarsa mcc bai taɓa jin wannan magana ba yanzu zai fara ji a lokacin mafi hazihin hal a wannan halin يلقى إليه الخبر خاليا من أدوات التوكيد ذاك فدا masa ذاك إلقاء خبر din ka faɗi magana babu wani alama na taukidi shine karfafa magana ba magana ta ce lallai kaza ko wallahi kaza sai bai san magana ba wa yusamma hadha ad-darb min al-khabari ibtida'iyyan sunansa wannan mai ibtida'i na biyu an yakuna mutaraddidan fil hukm ko dai wanda kake faɗa wa labarin nan mutaraddid shakkak ne haka ne ko ba haka bane sani hanya ko zai yayi tafiya a bai tafiya kai yayi tafiya baliban an yasila ila al-yaqin fi ma'rifati shi abin da yake nema a gamsar da shi a natsar da shi shi ku kwanto ke fi hadhihi al-hal to shi kuma a wannan halin yuhsinu tawkidu yana da kyau kai mai tawkidi shine karfafa magana li yatamakkana min nafsihi dan ya samu mai natsuwa wa yusamma hadha ad-darbu talabiyyan wannan talabi na uku jima an yakuna munkiran lahu zama mai mai musu ne shi san bai yadda ba shine munkir mai musu san bai yadda kaza ya faru ba wa fi hadhihi al-hal a wannan halin yajibu an yu'akkada al-khabar bi mu'akkadin aw aksara ala hasbi inkarihi ya zama wajibi a ƙarfafa masa magana a yi taukidi ya mu'akkat da harafin taukidi ɗaya ko biyu ko uku gwargwadon inkarinsa ko watan wa ba'fan ƙarfin inkarinsa ko raunin inkarinsa wa yi san hada darbu inkariya ana kiran wannan darbu da mai inkari shi da muna da kiran ibtida'i mara mai talabi ma da inkari alkhabarul ibtida'i shine labarin da ake baka shi wanda can baka san shi ba to babu hikima ai ma tawkidi a cikin sa na biyu shine talabiyya kai kana kokonton abun ya faru ko bai faru ba to a lokacin ana son a baka tawkidi guda daya akan ma da kokonton misalin ce maka kana kokonto in ya ku an yi yafi da safanin ko bai ba wannan lalle ai yayi fi shi kenan nawa kuma inkari kace ai san kwata kwata ba ai ruwa ba ba abin da kai to da suka ce wallahi lalle wallahi ai ruwa ka leka mana ka ka gani waje wannan ka gan shi ne mai inkari ita wakil da khabari adwatun kaseera abubuwan da ake karfafa labari da su suna da yawa minha inna wa anna wal qasab wala bil ibtida akwai inna akwai anna akwai qasam shine rantsuwa akwai lamul ibtida wa nunat tawkid sun tawkid guda biyu as-saqila wal khafifa ake ne wa harfu tanbih da harfu tanbih wal huruf az-za'ida da harfu az-za'ida wa qad wa amma ash-shafiya duk wa'annan ana yin tawkid da su ga amsala كتب معاوية إلى أحد أماله فقال معاوية يربط وسيقى وإيرك تكما إكتنسا ya ce masa layan bagi da na an nasu sannasa siyasatan wahida bai kamata mu tafiyar da mutane bisa salon mulki ɗaya ba la nalilu jami'an kada mu rika yin sassauci dukanmu da yamar hunna su fil ma'asi sai mutane su ta nishadi cikin sabon Allah suna takaba la nastaddu jami'an kar mu tsananta kuma a nahmilun nasu alal mahalik mu kai mutane zuwa ga mai bujurewa da halaka walakin sai dai takuna anta takunu anta lishiddat wal gilza kai ka rika tsanantawa da rashin tausayi wa akunu alal ra'afati war rahmani kuma rika sassautawa dan kaga labari babu inna babu anna babu wallahi babu qad babu amma saboda wani irin wani irin kabar ne ibtida'i saboda shi wanda za a bashi sako umarni ne daga gwamnati daga shugaban kasa yace ayi kaza shikenan na'am وقال أبو التمام mawaƙina cewa yunalil fata min aishi wa huwa jahilu wa yubdil fata min dari wa huwa alim wa katil arzaqu tajri ala alhija halakna idan min jahalihim al bahaim yunalil fata min aishi saurayi za ga wani mutum yana wandaka cikin arziki da yalwa huwa jahilu amma kuma jahili ne ko bihim sani bai karanci ko naziri bai yi ba ko ba bcd bai gama iyawa ba in ka ce kawo su ba zai iya ba amma kuma kuɗi kamar ƙasa wani masu da abin da bai san plus minus ba bai taɓa sanin wannan ba shi amma kuɗi kuma ga yana wai ku jilfata min darihi wani za ga yana ta fama a rayuwa da ƙyar yake ci da ƙyar yake iya riƙe kansa huwa alim ya karanci iktisar kamar me ya karanci economic kamar me duk yadda za a yi a yi tattalin kaza ya sani amma ba abin da yake da shi walau kanatil arzaku da arziki ya kasance ta jari alal hijab gwargwadon hankalin mutum ne gwargwadon iliminsa ne ake samun arziki a duniya halakna izan min jahalihin al baha'im da dabbobi sun halaka wani jahilcin su ana kenan karatu ba shi ke sa ai arziki ba arziki arziki shi Allah ya riga ya kasashe ya bada shi sannan kuma sanin ka da lissafi saninka da incomes ba shi ne saka zo mai kuɗi ba saboda za ka samu wata wani biya da alaƙa da bokon bai santa ba kuma ya fi ka arziki kuma kai da ka gama kai ƙolo abu ka dawo kai ne bawansa nawa aka yi yanzu haka an nan baiti nan duka akwai taukidi aka yi nalu fata min aishi wa huwa jahilu wa yakujul fata min dari wa alimu ولو كانت الأرزاق تجري على الهجا هلكنا إذا من جهلهن البهائم دكان سونا منين ابتدائي قال الله تعالى قد يعلم الله المؤوقين منكم والقائمين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا الله تحقيق المؤوقين منكم ما سحن متاني زوا ياكي كهانيا زغاسو ليمس وسواسي الله تحقيق الله ينا سميع kaga an kawo mai at harafin mene ne wannan tawkidi ne amma haka guda ɗaya ne a cikin sa ko ana kiran wannan wani irin galibi ne galibi Sahih Rafa'i yana cewa إن البناء إذا من حد جانبه لم يأمن الناس أن ينحد باقيه إن البناء للي جني إذا من حد جانبه إن دي wani part wani bangare nashi ya faɗi lam ya'man an-nas to ba wanda zai samu natsuwa a cikin mutane an yan hadda baki ya san rabuwar shi bai na gashi mu kalli wannan baitin akwai tauki a ciki ko babu wani harafi ne inna harfi nasu mataukidin to kaga ya zama wani irin babu kenan babu saboda baiti ne wanda yake dauke da taukidi guda daya saboda haka kenan wannan mutaraddid ne mutaraddid ne na haka aka ce mishi innal binaa idza man hadda janibuhu lam ya'mal an-nasu an yanhadda baqihi قال أبو العباس الصفاح khalifa na farko na Bani Abbas kenan yake cewa la uqbilanna lina wallahi zan rika bi zan rika yi sannu a hankali zan rika zan daga kafa ke wallahi zan daga kafa in saurara hatta la yanfa illa shidda har sai an ga ba abin da zai dace da mutane in ba tsanantawa ba inga la uqmilanna allina wallahi zan aikata daga kafa da saurarawa zan kyale mutane da tsabarin tsanani haka nan har sai ya zama ba abin da zai amfani da mutane in ba tsanantawa wala ukriman al khassata wallahi zan karrama official a cikin mutane na ma amintum al amati matukan na amince musu akan ambasadarin amawan mutane wala ugmidan na saifi zan mai da takobi na a cikin gidansa hatta ya sullahu alhaq har sai gaskiya ya zaro shi wal ubiyanna wallahi zan ci gaba da bada kyauta da sadaka da bayarwa hatta la ara al aqiyati mawdi'a har sai na rasa inda zan sa kyauta ta ka kalli baitin nan ka kalli wannan nasar din zaka samu ga lamin ga kuma tauki la ubiyanna wala ukwimanna wala ugmidanna wala ubiyanna dukan su akwai mi taukire da yawa a cikin sa ana kiran wannan da mai inkari me yasa saboda mutum ne wanda yake shi kashe mutum ba wani abu ne a wurin sa ba ana kiran sa as-saffa sarkin bawa saboda kashe mutane to sai ce ai zai dawo kuma ai ya bar wannan hali misali ka wajen zai a ce buhari ce zai adalci ba zai gawa ya ai to ba wanda zai gawa ya saboda an zarba shi bai yi ba ko ya zo ya ce ai yanzu a bashi zai gina kasa me zai gina in zai rantsuwa dubuwa zai ta da shi قال الله تعالى لتبلون في اموالكم وانفسكم kagani la tublawun fi amwalikum wallahi za a jarabce ku a cikin dukiyanku da cikin kuma rawukan ku kaga la labul ibtida ko ayyana sanan tubla wanna no ya tawkidi saqila an samu mai kenan tawkidi guda ne wallahi inni la akhu shimmatin tasmu ila almajlila wala taftaruku wala taftu wallahi kaga yayi rantsuwa inni aha la akhu himmatin no ke ka samu uku ga wallahi ga inni ga la akhu himmatin wallahi ni dinnan ma'abuci himma ce ta sumu ilal majdi wanda wannan sifa wannan himman tana zabura zuwa ga ɗaukaka da girma ne wala taftu ni ba na rauni ko ƙasa gwiwa wajen himma wajen ƙoƙari to gashi nan ka ce alfahsi saboda idza ta'ammalta al-amsalati al-mutaqaddima wajadtaha akhbarakum zaka samu dukan su menene ووجدتها في الطائفة الأولى مثالا فرق ذاك سمو خالية من أدوات التوكيد باب مي عرف التوكيد كل أسكي وفي الطائفة الأخيرتين مثالا كرشيكما مؤكدا مؤكدة بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر فما السر في هذا الاختلاف ميكا وانا ساباني كان labarin ba tokidi wannan labarin akwai mai tokidi biyu ko uku إذا بحثت لم تجد لذلك سببا إذا كي بنكسي باب ونهج دليل ذاك سام سوى اختلاف هذه المخاطب فاتي تنزع وان حال وان أكي مجانا دشي في كل موطن هو في أمثلة طائفة الأولى خالي الذهن مما ضمن الخبر بيسلى بار النم ولذلك لم يرى لم يرى المتكلم حاجة إلى توجيه الحكم له باب كاتون أكرم فما سمي مجانا فألقاه إليه خاليا من أدوات التوكيد ويسمى هذا الضرب من الأخبار الابتدائية وأما الطائفة الثانية مثالي نبي فالمخاطب له بالحكم فالمخاطب له بالحكم إلمام يا سمي يا سم أبين أكي مغانا أكنس إلمام قليل قال قرنسين سني يا سم أبن أما كدن يمتز بالشك saninsa an cuɗanya shi da kokonto wala hu tashawufun ila ma'rifatil haqiqa yana son ya san gaskiyar lamari في مثل هذا هذا الحال يحسن أن يبقى إليه الخبر وعليه مسحة من اليقين تدنو له الأمر sadaka yana da kyau a yi masa ilka'in labari yana tare da yaƙinin da zai bayyana mai al'amari a fili wata tafi wa anhu shubha ya kuma kawar da shubha ga shi ولذلك جاء الكلام في المثال السادس مؤكدا بقد شنو قد يعلم الله المعوقين منكم وكالرابع مؤكدا بإن شنو إن البناء إذا من هد جانبه لم يأمن الناس أن ينهد باقيه ويسمى هذا الدرب طلبيا أما الطائفة الأخيرة مثالا كرشي فالمخاطب منكر للحكم سم هنا إنكار بيدم جاحد له هنا قدما وفي مثل هذا الحال يجب أن يضمن الكلام من وسائل التقوية والتوكيد ما يدفع إنكار المخاطب ويدعوه إلى التسليم دولة يكسنسي أتكون وانا لابارن an haɗa maganan da ƙarfafawa da abubuwan da za su kawar da inkarinsa su kai shi zuwa ga sallamawa. Wa yaji ba an yi kuna zalika bi kadar da inkarin kowatan wa ba'afa daidai inkarinsa ƙarfinsa ko rauninsa ne. Alhamdulillah.